الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujish na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulumi al lughawiyyati wa shar'iyya wanda kuma wannan shi majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 33 ko yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya muna cikin suratul nisa zamu tashi a aya ta 25 inda Allah ya ce wa man lam yastati minkum qawlan wanda bai samu iko ba daga cikinku iko kala biyu iko na ɗaukar nauyin iyali da iko na biya ma iyali bukata an gane ko an yanki almuhsanati bai samu ikon ya auri almuhsanati ba na ana nufin ya'ya an gane ko almu'minat muminai famin ma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat to sai ku aure abinda damar ku ta mallaka na fatayat na ana nufin kenan bayi amma almu'minat waɗanda suke muminai mun gane ko malamai da suke aiki da mafhum as-sifa mafhumul mukhalafa wanda ke cikin sifa sabanin hanafiya an gane ko to su ba su aiki da shi shi yasa a wajen waɗansu malamai suka ce idan ga ya mutum sai ji ba ta yi mai ba amma ga baiwa ita yi mai sun ka ce yana iya aurenta amma waɗansu malamai da suka aiki da mafhumul mukhalafa na sifa sun ka ce almuhsanatu in dai ga ya almu'minatu minna mumina an gane ko to ba a auren baiwa sai in babu hali sun kafa hujja da mafhumul shart wa man lam yastati' minkum qawlan an yankiha almuhsanatu almu'minat famimma malakat aymanukum min fatiyatikum almu'minat mun gane ko kuma nan in mun ka aiki da mafhumul mukhalafa na sifa kenan baiwa haramun ne a aure ta in ba mumina ba ce ya ma haramun ne abin nan baiwa ko mumina ce haramun ne a aure ta sai mi sai in babu ya famin ma wato wa mallam yasata minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minat sai kuma mai aiki da mafhumus sifa nan mafhumul mukhalafa na al mu'minat an gane ko min fatayati kumul mu'minatu shi ko yana nuna ba a auren baiwa sai ta zama to mu'mina an gane ko kinan tana daga cikin matan da an ka haramta a aura da matar da an kai li'ani da ita ita ma za a ƙara ta in an kai li'ani alƙali ya raba aure babu aure tsakanin ku har abada wasu malamai kuma sun ƙara da matar da an ka aure ta cikin idda miji ya sani tana cikin idda ya aure ta an haramta mai ita amma ita zance mafi inganci za ta dawo ne ta yi idda daga bayan shi na so yana haramta ta amma su malaman malikiya ne musamman da abin nan su sun haramta kwata kwata sun ce in dai mutum ya aure mace cikin idda shi kenan wannan don tsoratarwa ne saboda kan mutane su rinka auren mata cikin idda mun gane ko yawwa haka wato mace mushrika ko kafira haramun ne a aure ta wala tankihul mushrikati hatta yu'min amma banda matan ahlul kitabi su nasi ya fitar da su dan ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ya'ya daga cikin su su ake aure kuma mu'minai ya'ya kamammu waɗanda ba sa yin zina mun gane wannan yawwa duk sai ka ƙara su yin waɗanda wato an ka haramta duk da ke mushrikai ne su ahlul kitabi amma an yi takhsisin su duk da ke an yi riwaya daga sayyidina Umar ya hana musamman waɗanda suke mutane ne masu daraja daga cikin musulmi ko musamman kada musulmi su ta auren 'ya'yansu su bar matan muminai kaga kuma wannan fitina ce an gane ko yawwa to sai Allah ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani da imanin ku an gane ko ko shine masani ga imanin ku ba'dukum min ba'd in ka gara maka ce shine mafi sani domin mutum in shira da imani Allah na ba shi sani shi yana da imani kenan Allah ya fi sani imanin shi tunda bai san ko zai mutu akan imanin ba ko imanin zai karu ko zai ragu ko kuma Allah shine masani da imani in ya zamanto tsakaninka ne da wani don duk yadda kake ganin mutum kana ɗaukar shi musulmi cikin zuciya shi baka san abin da ke ciki ba kana shaida ne akan zahiri an gari ko in an ɗauki akan zahiri kenan kana ganin alamun imanin shi amma Allah ya fi ka sani tun da shi ya sa abin da ciki ko ko a'a in ba da zahiri za aiki ba Allah shi ya sa abin da ke cikin zuciya kai baka ma sani ba to ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi yake fankihuhunna bi idni ahlihinna ku aure su da izinin ma'abutansu kenan ana nufin wanda suka mallaki bayan masu gidajensu wa atuhunna ujurahunna su ma ku ba su sadakin su bil ma'rufi wato ta hanyar da shari'a ta yarda da shi kenan abinda an ka sani an gane ko abu wanda yake ma'ruf an san shi kowace mace an san daidai sadakin ta a cikin al'umma gurguru muna ganewa ko kenan ya halatta da ya aure ya in dai mumina ce ya halatta da baiwa bawa ya aure baiwa in suna muminai ya halatta ɗa ya aure baiwa in bai da halin auren ya mumina kuma ya halatta bawa ya aure ya mumina in ta yarda ba shi kenan ba su ne abin nan to sai Allah ce muhsanatin ghaira musafihatin imamul kisa'i an gane ko yana karantawa wato muhsinatin ba muhsanatin ba shi wuri guda na imamul kisa iya karanta wal muhsanatu shi kadai ne ya tarayya da sauran jamhur duk inda waɗanda sun kazo shi muhsinatin yake karantawa to an ce muhsina ismul fa'il ne muhsana ismul maf'ul ne wasu malamai sun kace to shi nan imamul kisa da karanta muhsina an gane ko ismul maf'ul ake nufi kina sai zaman tunan duk inda ya karanta muhsinatin ghayra musafihatin ko wa man lam yastati minkum tawla an yankaha al muhsanati al mu'minati nan ma kisa iya karanta muhsinati sun kace to da ismul ismul fa'il kin matsayin ismul maf'ul ake nufi wadansu malamai suka ce a'a muhsinatin ana nufin sun kame kansu an gane ko muhsanatin wato kamar an umurce su da kamewa domin mace in tana tare da usurarta ita za ta sata ta kame da al'umma ta wadda take ba ta yarda da irin alfasha ba kina sai zaman to can in kuma mai aure ce ta kare mijinta daga zina mijinta ya kare ta daga zina kenan ko ne yana aiki daga cikin su ba san ko mun fahimta ba kenan sai ta zaman to fa'il in ita ta kame ta zaman to fa'il in ita ce ta kare mijinta kuma tana zaman to muhsana mijinta ya kare ta ba san ko mun fahimta ba to sai Allah ya ce to muhsanatin kamammu ghaira musafihatin ba masu zina ba kaga wannan sai ya nuna a fassara shi da kamammu nan yafi saboda mi saboda an kawo ba masu zina ba wala muttakhidati akhdana kuma ba masu riƙon aboki ba irin abokatanga da aka yi ai amur scholar ko sheri da abokiya babu abokataka tsakanin ɗa namiji da ɗaya mace a musulunci amma to fa idza uhsinna an gane ko fa idza uhsinna idan muka duba wato imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadaniyani da imamu abu amr albasri da imamu yaqub albasri sun zan basriyani kina an samu madaniyani da mi da basriyani sannan da imamu ibnu amir ad-dimashqi da kuma hafs wanda rawi ne na asim da kuma ibnu kathir al-makki sun karanta fa idza uhsinna sauran kuma sun karanta fa'iza ahsanna wato hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba wasu malamai sun kace uhsinna in an kame su ma'ana kenan an yi musu tarbiyyar da su zama tuwa kamammu shi ne fa'iza uhsinna an gane ko yawwa fa'iza ahsanna in sun kame kansu domin idan an kai mace tarbiyya sai ta kuma ita ma ta kame kanta an gane ko kenan sai ya zama to duk kamewa take nufi shi yasa wasu malamai suka ce kenan duk ma'ana ɗaya ne wasu kuma suka ce a'a fa'iza uhsinna idan suka yi aure amma fa'iza ahsanna idan suka musulunta kenan sun kasance musulmai ba sani ko muna fahimta ba to almuhimmu dai nan ana zancen aure ne fa'iza uhsinna fa in ataina bi fahishatin in sun ka zo da alfasha su bayin fa alaihin da nisfu ma alal muhsanati min al'azab suna da rabin azabar da za a yi ma wato ƴaƴa nan muhsanat sai ɗauki ƴaƴa tunda mace in ƴa ce in ta yi zina bulala nawa za a yi mata bulala ɗari ko azzani to wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda mun gane ko to sai Allah ce zalika liman khashiya la'anata minkum wannan sauki da an kai na auren bayi in ba a samu dama auren ya mumina ba liman khashiya la'anata minkum ko wanda ji tsoron afkawa cikin zina domin in ka aure baiwa danta da ta ta aiwa ba wani ba kai ban mallaka ka bane wa an tasbiru khairan lakum nan an tasbiru masdar ne munsabik kinan sabrukum khairun lakum wa an tasumu khairun lakum siyamukum khairun lakum وأن تعفوا أقرب للتقوى عفوكم أقرب للتقوى والله غفور رحيم Allah mai gafara ne Allah mai jinƙai to da wannan ne malamai suka ce to ita baiwa shin da an ka ce fa'iza uhsinna in sun kai aure to in baiwa ba ta yi aure ba yanzu ya za a yi mata tunda in ta yi aure ne an ka ce za a yi mata rabin abin da za a yi ma 'ya to in ba ta yi aure ba to shi sauɗin su ba da bisu ce shi wanga lafa bi fa idza uhsinna la mafhuma lahu kinan baiwa ko ta yi aure ko ba taɓa yin aure ba bulala hamsin ne gare ta an gane ko wasu kuma sun kace za a yi mata bulala ɗari in ta yi aure an gane ko to kenan za a yi mata bulala ɗari in ba ta yi aure ba za a yi mata bulala hamsin akwai maganganu dai daban-daban da malamai sun ka kawo kadiba cikin wannan na farko ka diba da cikin aljami al-ahkam al-qur'an imam al-qurtubi da kuma al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim ya kawo karkashin wannan aya bayanai na malamai masu yawa wannan na farko kenan abu na biyu da wannan ne malamai sun kai kiyasin bawa to in bawa ne tun da zancen mata an kai sai malamai suka ce shi ma bawa za a yi mishi irin abin da za a yi mabaiwa ta hanyar kiyasi domin dalilin da yasa an ka sauƙaƙe mata haddi saboda tana baiwa to shi ma bawa in yi zina za a mishi bulala hamsin ne kawai ba sai kuma fitowar kiyasan alal abd wato kiyasan alal ama nake son in ci yawwa to anan mun kai karshen taujihin qira'atkin da zamu yi illa abu guda da ya kamata mu gane anan shine cewa za mu yi taujihin wannan qira'a wajen almuhsanat da almuhsinat ta fuskar ilimin balaga a majallatu tadabbur adadi na tara shafi na hamsin da hudu zuwa shafi na hamsin da biyar suka kawo ka'ida sun kawo almajazul aqli shi majazi na hankali a cikin ilimin balaga kenan qa'imun ala nisbati shay'in ila shay'in ya tsayu ne akan danganta wani abu zuwa ga wani abu wa hadhihi nisba ita wannan nisba qad takunu isnadiyya tana idan mutuwa ta isnadi kama a ce jalasa muhammadun ko muhammadun jalisun asnadna aljulus ila muhammad wa qad takunu nisba idafiyya tana iya zamantowa ta idafa ce ma'ana an danganta wani abu zuwa ga wani abu ina fata an fahimce ni kama inda Allah ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinati bi zinati nil kawakib kuma akwai kira bi zinatil kawakib an gane ko kenan asalin shi bima tuzayyinuhu al kawakib wal aslu bi zinati nas sama'il kawakib mu ne muke kawata sama amma sai an kai isnadin kawatawa zuwa ga kawa amma alhali Allah ne ke kawatawa sannan wa qad takunu iqa'iyya tana idan tuwa ta iqa'iyya to iqa'iyya kenan sun kace gashi nan wa hiya iqa'ul fi'li a abkar da fi'ili ko a danganta fi'ili ala ghairi ma haqquhu an yuqa alaihi ba wanda ya kamata a dora mishi ba sai sun kace wa man lam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanat an karanta المحصنات بالكسر أي المحصنات أزواجهن وأن سنك كامي سنك كاري ما تنصر أبكى cikin zina وهذا مجاز عقلي بالنسبة الإيقائية على اعتبار أن الحقيقة المحصنات أنفسهن بالأزواج سوني ذا سكاري كان سوماتا بالأزواج sai an kace sun tsare mazajen su amma kuma abinda an kankalta ma su kansu sun ka fara tsarewa kafin su tsare mazan su to kaji wannan majazi da a cikin wannan aya kuma kira da ta karanta al-muhsinat mun ka ce ni qira'a ce ta kisa'i dama wal muhsanatu shi kadai ne kirsa'i ya tai tare da sauran qurra sauran yana karanta al-muhsinat mun gane wannan abu na karshe wanda zamu kara dibonan aya ta 24 muhsinina ghayra musafihina wannan wato na maza ne domin jam'u muzakkaru salim muhsinina kuna masu kare kanku ghayra musafihina kuna ba masu zina ba nan dan a nuna maka maksad na aure ya zama to matan da zaka aura za ta kare ka daga zina me amfanin ka akwai mai mata hudu kuma shi na da karuwai to amma nan jam'u muzakkaru salim ne amma nan kuma na biyu a cikin aya ta 25 sai an ka ce muhsanatin ghayra musafihatin ba sai ko mun fahimta ba kenan nan muhsanatin ghayra musafihatin na mata ne tunda jam'u muannas as-salim ne a cikin suratul ma'ida nan ma sai an kace muhsinina ghayra musafihina domin da an kace wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna sai an kace muhsinina ghayra musafihina ba a ce muhsanatin ghayra musafihatin ba kuna masu kare kanku to anan ya kamata a ce su matan tun da zancen mata akai sai malamai suka ce a'a nan an yi taglibi janibin dhukuri ala janibin yadda an ka nemi ku ku kare kanku ku hada cikin jira su ba mata an nemi haka gare su ba sani ko mun fahimta ba sai ya zama to maqsadun nikah na a kame kai ka ayi zina ya shafi maza ya shafi mata to amma muhsini da ghairu musafihi da a zahirin lafazi ya shafi maza ne to amma har ya shafi mata shi yasa na farko cikin suratul nisa'i da na cikin suratul ma'ida ɗaya ne amma na biyu na cikin suratul nisa'i na aya ta 25 muhsanatin ghayra musafihat can kuma muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan bu kasance ma da sulqan abin nan ba don bai yiwa kai kace kana son kaman ma kuma kai baka kame kanka ba misali ko mutauta nan ko wala muttakhidhati akhdan can kuma na maza ne wala muttakhidhi akhdan asalin shi wala muttakhidhina akhdan sai an ka shafe nunul lil idafa ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam yawwa sannan mai son taujihin waɗannan ayat yana iya diba cikin ad-durrul masul fi ulum kitab al-maknun na as-samin al-halabi yawwa ayat da zamu tashi gaba akan ta ita ce aya ta 29 inda Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakankanin ku ta hanyar banna nan ijazi na alqur'ani kenan duk hanyar da bata halatta ba ta shiga cikin bil batil mafhumuhu kuma ya halatta ku ci dukiyoyinku ta hanyar da shari'a ta halatta misali kuma fahimta ba daga cikin hanyoyin da Allah halatta al-bai'a wa halallahu al-bai'a wa harrama riba daga ciki akwai gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhi al-unsayn har zuwa karshen ayoyi daga ciki akwai kyauta ana iya maka kyauta daga ciki an baka bashi sai a yahi maka wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara daga ciki akwai kasuwanci illa an takuna tijaratan an taradin minkum an gane ko sai kai aiki da al-mantuq bil batil hanyoyin da anka haramta duk hanyoyin da anka haramta an hana ku ci dukiya kamar cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci an gane ko innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira zulman ta hanyar zalunci banda ta hanyar da ba ta zalunci ba mun yi bayanin wannan wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga ta hanyoyin da ta halatta suna da yawa suna nan malamai sun yi bayanin su ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كاجا إعجازي القرآن cikin kalma daya ya ba da duk abubuwan da ake bukata da ya ce bilbatil ta hanyar banna da zalunci da abin da hanyar da an ka haramta duk abin da za ka iya tunawa da shi ya zo tunaninka wanda shari'a ta haramta ko karara ko ta kiyasi ya shiga ciki sannan mafumuhu sai wadda take ta halat duk abin da zai zo ga tunaninka duk abin da nasi ya zo da shi karara ko ko abin da in an kai kiyasin shi a nasi nasi bai hana shi ya shiga ciki ijazi da alqur'ani mun gane ko sai Allah ce illa an illa an takuna tijaratan an taradin minkum Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf da Asim al-Kufiyun sun karanta illa an takuna tijaratan kinan illa an takuna al-mu'amalatu tijaratan an taradin minkum kinan kana naqisa ce sauran kura sun karanta illa an takuna tijaratun an taradin minkum ita ko naqisa sai an kaddara mata waqa'a kinan illa an taqa'a tijaratun ko kuma hadasa illa an tahdusa ko a hadasa tijaratun ko kuma wujida in wujida tijaratun an taradun minku sai in an samu to kasuwanci ai ba shi kadai ne a halat ba a anan don saboda yana bayanin kasuwanci tunda bil batil ya nuna ta ƙarya to duk abin da ya zama to kasuwanci ko kuma abin da yake kiyasi akan shi sai Allah ce an taradin minkum da yarjejeniya kaga dole sai an samu yarjejeniya cikin kasuwanci in babu yarjejeniya kwace na amma ana hukuma an ba ta damar ta kwace abinka idan ya zama to akwai maslaha ta shari'a ba sani ko mun fahimta ba za a yi hanya babba hanya kuma gidanka ya zo daidai babba hanya to hukuma sai ta amshi gidanka ta baka wani gida saboda maslaha ta jama'a ba sani ko mun fahimta ba wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku ko ka caka makan ka yuka ko ka kai kanka inda za a kashe ka wannan ya nuna intihar bai halatta ba wannan yake nuna cewa cin yanzu ayyukan da mutane suke yi su tada makan su babban mai ya halatta ko bai halatta ba ga hadisi ya nuna cewa wanda duk ya sha guba hadisi na Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari da Muslim za a tada shi cikin jahannama yana shan wannan gubar wanda ya soka makan shi karfe za a tayar da shi da wannan karfin yana suka kan shi ko ba karan bane da sauransu to kuma ayat suna nuna ta sauka ne akan wasu sahabbai na zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da lokacin sanyi an gane ko wani mutum yayi wanka da abin nan da ruwan sanyi wankan jaraba har abin ya zara rashin lafiya gare shi to manzo Allah sallallahu ya zarge su eh to don haka ake ran mutum kada ya kashe kanshi duk abin da zai kai kaga halaka sai ka nisance shi sai waɗansu malamai suka ce a'a ya halatta mutum ya kashe kanshi amma akwai maslaha ta addini kaga yanzu wajen jihadi zaka iya zuwa a kashe ka koko akwai hadisi na abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin hadisin na yaron na amanna bi rabbil gulam ai shi faɗi da za a kashe shi amma saboda maslaha ta addini to akwai magana ta malamai wajen mutum ya kashe kanshi Sheikh Umar Salim Bazmul ya littafi al-intihar annahar shine ka yanka abu ka soke shi ka kashe shi fa salli rabbika wanhar to intihara mutum ya kashe kanshi kenan an ƙara nunun da ta'un saboda ya bada fi'ili lazimi domin an ka kara abin nan an ka kara mashi alhamza hamzatul wasli da nunun sai ya koma lazimi in shina mi in shina muta'addi ina ka gani da fa'a ya tunkuda in da fa'a ya tunkuda da kanshi fa'ala ya aikata in fa'ala ya harzuka da kanshi an gane ko kenan nahara ya yanki ka gane ko sai an ka ce in sai an ka ce intahara to shi ko in tahara alif da ta'un an ka ƙara an gane ko to ya an ƙara alif da ta'un yana idan mutuwa lazimi yana da mutuwa muta'addi domin nahara dama ita nuna in akwai ta in tahara kina alif da ta'un an ka ƙara alramma eh to wala taqtulu anfusakum kakko shi kawunan ku ta kowace irin hanya an gane ko inna allaha kana bikum rahima Allah ya kasance game da mai tausayi ne mai jin kai gare ku kana in ji malaman zaure wa lam yanzal dan ko yanzu Allah haka yake to Allah ya ce to man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan udwanan ta fuskar ta'addanci wa zulman da zalunci fa sawfa nuslihi nara da sanu za mu sashi wuta wa kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauki ne ga Allah idan kaga ba a ce ala Allah sama Allah gun Allah ake cewa dan la yuzul isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan to madalla to yanzu sai mu je aya ta gaba wadda za ta ba mu dama kuma mu yi abin nan akwai taujihul qira'at a cikin ta kai duk waɗannan ayoyin ba guda uku na jere duka akwai cikin su Allah subhanahu wata'ala ya ce to in tajtanibu kaba'ira ma kaga wagga ayar ta ce fa sawfa nuslihi nara ta gaskatar da maganar da hadisi ya faɗa cewa in mutum ya kashe shi yana cikin wato wuta in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu asalin tunhauna tunhayunana sai alif kin anka maida ta ya'un anka maida ta alif na hayan ha to anka ce tun hauna asalin shi tun hauna sai anka shafi mi anka shafi alif kenan ita ce kuma lamul fi'li tuf'auna kenan in tashtalibu kaba'ira ma hauna anhu in kun nisanci gaba'ira wanda anka hana ku to Allah ce to nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku munanan ayyukanku to anan kaba'iruri ba a iya iyakance su wasu malamai sun iyakance su imamu zahabi ya littafi al-kaba'ir ko ba haka nan bane to malamai suka ce ba a iya iyakance su wasu kuma har sun buga yi littafi sun sa waɗansu abubuwa waɗanda ba kaba'ira bane cikin kaba'ira amma dai su kaba'ira ana gane su da ta'rifin su ne sannan shirka da kafirci duk cikin manyan manyan zunubai suke shi yasa su kaba'ir akwai al-kaba'ir al-mukhrija min al-milla akwai al-kaba'ir allati la tukhrijul insana min al-milla kaga shan giya bai fitar da mutum daga cikin musulunci ko ba karami ne amma sihiri sai ya fita da mutum daga mi daga cikin musulunci to in tajtanibu kaba'ira ma nukaffir ankum sayi'atikum zamu gafarta muku zunubanku sai malamai suka ce to wannan ba kiran khawarij da suke fakewa da irin waɗannan ayoyin su ce shan giya kafirci ne sai a ce a nan nukaffira ankum sayyi'atikum za mu gafarta muku zunubanku in kun sun ci gaba ira ai za a gafarta muku zunubai alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lam in buku nisance su ba kuma zunubin ku yana nan amma in ba kaba'ira ce mai fitarwa daga cikin musulunci ba za a fitar da mutum daga cikin musulunci ba sai dai Allah ya ga dama ya gafarta maka koko in ka sayi in ba ka samu ceto ba in Allah ya ga dama yana iya saka wuta in ka kare a saka cikin aljanna to Allah kai mu da tsari da munanan zunubai sai Allah ya ce to wa nudkhilkum za mu shigar da ku nan nudkhilkum bai ce wa nudkhilkun ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath an gane ko za mu shigar da ku mudkhalan karima sannan kuma akwai madkhalan karima imamu nafi da imamu abu ja'far sun karanta wa nudkhilkum madkhalan karima madkhalan sun yi mimun fatha su kun sauran sun karanta mudkhalan karima an yi wato mimun damma to shi madkhalan na fi'ili ne sulasi dakhala yadkhulu inda ka shiga sai a ce madkhal shi ko mudkhalan na fi'ili ne ruba'i daga adkhala yudkhilu idkhalan an gane ko fa huwa mudkhil wasmul maf'ul mudkhal eh mun gane ko to sai malamai sun kace shi in an ka dauki qira'a ta nafi' da Abu Ja'far tunda dukkan su madani madani ne sai su zama madani yani madkhalan an gane ko shi ko sauran sun karanta mudkhalan to su waɗanda sun karanta mudkhalan sai an ka nemi mata nazir a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wataala ya ce wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin kuma dukkan qurra guda goma sun karanta da shi kidan ka san an yi taujihin ta anan to anan kafin mu je a cikin wato bayani ya kamata a yi taujihin wannan qira'a a lugha ba sani ko ana fahimta ta ba yawwa sai ka diba a cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 39 an gane ko kenan madkhal mun kace na fi'ili ne sulasi an gane ko kenan zai zaman to kenan an kaddara mishi wani fi'ili kenan wa yudkhilukum Allah zai shigar da ku to fatadkhuluna madkhalan karima sai ku shiga mashiga wato abin nan mai girma tunda madkhalan kenan ka ba an shahi mishi fi'ilin shi to shi ko wanda ya karanta wato waɗanda suka karanta mudkhalan bi dhammi kenan to sai zaman to nan yana ɗauka ismu masdar na ruba'i an gane ko ya an ce ismu masdar kamar suna ne na masdar duk abin da yake ɗauka ma'anan masdar amma harufan shi ba su kai na masdar ba sunan shi ismu masdar an gane ko to su sun ce a haka nan to sai sun ka ce to kenan na anan za a ɗauki an shahi maf'ulun bihi asalin maganat an gane ko ismu masdar min rubai kasmul maf'ul wal madkhulu fihi hina idin mahdhuf wa yudkhilukum kenan wa nudkhilukumul jannata idkhalan karima tunda masdar ne kenan ta akidi na za mu shigar da ku aljanna ko ko au ismu makan kenan sai zamanto ismul makan kenan wa nudkhilukum mudkhalan karima ai wato makana dukhulin karima an gane ko yawwa to anan in ka ga dama in ya zamanto ismu makan ko kayi mishi i'rabi mudkhalan a matsayin zarf yake tunda wurin da za a shiga da zarful zamani da zarful makan a yaren larabci nasu ba ake musu al-laila منصوب على الظرفيه kenan sai zamanto wani dukilkun mudkhalan ko ka ce na matsayin an yi an ɗauke shi wani dukilkun jannata shi mudkhalan sai zamanto zarfu makan an gane ko in ka gama kuma ka ɗauke shi matsayin maf'ulun bihi tun da ismu ne kenan za mu shigar da ku mashiga yana da matsayin maf'ulun bihi ban sani ko mun fahimta ba to a nan kafin mu je aya ta gaba ilmu sarfo yanzu sai ya aiki in an ka ɗauki madkhal an gane ko shi madhalkin nan fi'ili sulati da masdarkin shi almimi fi'ili shi da harfi uku yana yiwa da masdarkin shi almimi masdarul mimi ke da masdar mai harawa da mimun da zarful zaman ko ismul zaman da zarful makan duka yana ɗaukar su kenan almadkhal yana iya ɗaukar lokacin shiga lokacin da za ku shiga al-madkhal yana iya ɗaukar wurin da za ku shiga al-madkhal kuma yana ɗaukar shigar ku to amma in ya wuce harafi uku yake zuwa hudu to sai kuma ma'ana ta karu kenan adkhala za mu shigar da ku madkhalan wurin shiga oi mudkhalan wurin shiga mudkhalan lokacin shiga mudkhalan shigarwa masdar kenan sannan kuma mudkhalan yana daukan mafulun bihi abin shigarwa sai zamanto nan dole siyaki ne zai hidda maka wanne ne ake so ba sani kuma finta ba duk da yake haduwarsu abu na mai sauki ba su kodin wata fita ba ina nufin min babu talazum za su iya mi za su iya haduwa amma dole gudan za a samu a bashi ma'ana sai sauransu biyu baya misali in mun ka ce wa nudkhilukum za mu shigar da ku in mun ka ce mudkhalan mu dauke shi misali wurin shiga to in an ka samu wurin shiga dole sai an samu shigarwa in an samu shigarwa sai an samu abin shigarwa in an samu abin shigarwa sai an samu lokacin shigarwa shi sa ilmin sarfa ka ce bai da amfani ko ilmin nahau ko balaga mu bar irin waɗannan abubuwa Allah ya ce muke mu to sai mu tashi aya ta gaba tun da ta 32 da 33 duk akwai zancen qira'ata a cikin su Allah ya ce wala tatamannu kakku guri ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abinda sashen ku Allah ya fifita shi akan sashi wasu malamai sun ce wannan ayar tana da alaka ne da mata da sun kai burin su tai wajen jihadi ko wani abu da an ba maza sai an ce a'a wala tatamannu wasu malamai suka ce a'a bai dace ba a ce kan mata ne domin inda mata ne sai a ce wala tatamannaina an gane ko sai an ce a'a babu matsala domin hani na Allah yayi tana yiwa akwai mazan da suke burin abinda an ba mata ba sai gungun ta ba sai an kai taglibi janibin dhukuri ala janibin inasa dan ka'idodin qur'ani sun shafi maza sun shafi mi mata to lirrijali nasibun min maktasabu maza suna da rabo na daga abin da sun ka aikata walin nisa'i nasibun min maktasabna su ma mata suna da rabo na abin da sun ka aikata ko yana da yana da tashi lada ko ba haka nan bane was'alullaha min fadli ku tambayi Allah daga falalarsa gakka damu da abin da Allah ya ba wani kai ma ka roki Allah shi gaba su a ya baka ibn kasir al-makki da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta wasalullaha ku tambayi Allah an gane ko sauran sun karanta wasalullaha to idan muka duba wannan duka bai da matsala a cikin wato ilm lugha da kuma ilmul qira'at duk da yake in kana karanta da qira'a wani dole sai ka karanta da karanta ko da a lugha akwai sabanin shi ba a aiki da shi ban sani ko muna fahimta ba yawwa to yanzu ya zamu taujihin wannan ƙira'a game da wato abin da shafi alƙur'ani sai malamai sun ce yadda za a taujihinta wasalullaha kinan sun karanta bin naƙli akwai irinta a cikin alƙur'ani kama wajen salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyana salhum ayyuhum bidhalika za'im dukkan ƙura sun yi ijma'i akan karatun waɗannan kalmomi a nan ba sai ko finta ba kenan inda sun kai sabani sai an ka inda sun kai ittifaqi dan an maka wannan akwai shi lafazin shi a cikin alqur'ani an gane ko shi ma waccan wasalu zaka iya samun akwai shi wasalil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun mun gane da kyau to anan abin da ya kamata mu gane irin waɗanda fi'illai akwai su a larabci waɗanda suna ɗaukar hali guda biyu fi'ili amri guda biyu kaga sa'ala yas'alu sai ka ce sal ko ka ce is'al akala ya akulu kana iya cewa okul ko kul ba sai kuma fahimta ba in ka diba cikin at-tarif fi ilmi tasrif na abdalla al-usta ya keɓe waɗannan fi'ille ko guda goma ne ko guda nawa ne ya kawo su ina fata an fahimci ni almuhimmu ka tambayi Allah daga falalar shi kaka kuma kana tambayar dan adam mun gane ko sha'ir yace la tas'alanna bunayya adama hajatan kakka tambayi da adam bukata wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu ka tambayi wanda kofofin shi ba a kulle su Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana hushi da bawa in Allah in bawa bai tambaye shi ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shi ko da adam in kana tambaya ta yanzu na yana hushi sai alaka ta yanke tsakankanin ku ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam eh ayar da za mu tashi akan ta aya ta 33 a cikin suratu an-nisa inda Allah subhanahu wata'ala ce wali kullin ja'alna mawaliya kenan wali kulli jama'atin ko fariqin ko wace jama'a mun sanya musu mawaliya mawali ma'ana majibin talamari mimma tarakal walidani wal aqrabun suna da rabo an gane ko na daga abinda kinan ja'alna lahum nasiban ne mimma tarakal walidani wal aqrabun na daga abinda iyaye suka bari da kuma yan uwa makusanta an gane ko kowane mutum yana da majibin talamarin shi to wallazina aqadat aymanukum nan ne tawjihun qira'at yake akwai wanda sun ka karanta wallazina aqadat aymanukum imamu hamza da imam al-kisa'i da khalaf da asim al-kufiyun kenan sun karanta aqadat aymanukum wanda aymanukum damakku aqadat taqulla alqawli da ku da su fa'atuhum nasibahum ku ba su rabon su sauran kuma sun karanta wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum daga dai al-mu'aqada ne domin aqadat daga al-aqdu ne kulli mu'aqada kuma nan an hankalta mu abin daga mutum guda biyu ne wahiyal muhalafa fil jahiliya shine kawance da kunka sun kasance suna kullawa a lokacin jahiliya to wanda kunka kulla kawance da su ku ba su rabon su inna allaha ala kana ala kulli shay'in shahida Allah ya kasance mai shaida wato akan wato dukkan komai muna ganewa ko to sai kinan idan mun ka duba waɗanda sun ka karanta aqadat aymanukum an yi isnadin fi'ili zuwa ga al'aiman ba sani ko mun fahimta ba to sannan sun ka ce wato an shahi kina al-maf'ul aqadat aymanukum uhudahum da hannayenku na dama sun kulla alƙawali da su su ko wanda sun ka karanta aqadat aymanukum kinan aqadat wato zawu aymanukum wa zawu aymanihim kinan damakku da damar su sun kulla alƙawari ina fata an fahimce ni yawwa ko ka ce duk ma'anar su daya aqada da aqada duka ma'anar su daya ko ko can aqada an hankalta bangaren ka aqat tun aqadat aymanukum hannayenku da nasu sun kulla kina ya zamanto wato daga bangare guda biyu ina fata an fahimce ni sun kasance a lokacin nan suna mutum ya aza hannun shi akan hannun wani inda a kulla alkawari ya za'u yaminu yaminahu fi yamini sahibihi wa yaqulu dami damuka jini na jininka in an zubar da jininka kamar an zubar da jini ne kinan da neman maka hakkinka wa harbi harbuka yaƙi na yaƙinka wata risuni wa a risuka kana gado na ina gadonka an gane ko fakana ya risu sudusa min mali halifihi a lokacin jahiliya ya kasance mutum in wanda sun ka kulla kawance ce ne ya mutu za a bashi sudusi lokacin jahiliya fa nusikha bi qawlihi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd sai an ka shafe wannan wannan su malamai sun tafi cewa an shafe shi da cewa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd har sun kasance kuma suna gado da al-mu'akha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina an kai al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar an ka kulla yan uwantaka to suna gado da ita daga baya ne sai ayat sabka wa ulul arhami aka kuma da zumunci dalilin da yasa kuma wancan mu'akha an kai da ita a wancan lokacin sauran yan uwansu kafirai ne ka kafiri ba zai gado ba sai an ka ba dan uwan shi dukiya musulmi ban sani ko mun fahimta ba to ala ayyati hal wannan aya idan ka duba cikin alqira'at wa athruha fi tafsir wal ahkam safha ta 898 zaka ga wannan ƙarin bayani ba sani ko mun fahimta ba to kaji yadda an ka yi taujihin waɗannan kira'o'in guda biyu ko in ce lafazi na karatu guda biyu eh kenan yana nuna cewa can lokacin jahiliya suna da wata al'ada wadda daga baya aka shafe ta mun gane ko yawwa to in ka diba cikin daf'u ihamil qirab an ayatil kitab ka diba kuma musamman تحقيق abin طبع wadda ishraf da kursi malik abdullah da suka yi akanta tahqiqi na muhammad ahmad badawi karkashin ayar ya ƙara waɗansu bayanai waɗanda shi mai littafi bai kawo su ba wallahu ta'ala a'lam to aya ta gaba aya ta 34 a cikin suratul nisa inda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne masu tsayuwa akan mata kinan ga ka'idar rayuwa namiji shi ke tsaye akan mace ya je nemo mata abinci ba mace za ta nemo ma namiji abinci ba irin yadda gwarawa suke yi ko ko a ce a 50-50 za a yi irin kasashen turawa kai namiji ke an ka dora ma idan matarka tana da biliyan daya kana da miliyan daya cikin nawa za a ci naka sai turawan su a duk abin da namiji yake yi mace tana yi son su kai mace ta zo ta yi aiki ta zan baiwa kuma ta zan gata nan cikin ma'aikatu gata nan a titi kowa na kallon ta kuma wanda yake son yi da ita ya amfana da ita ya amfana da ita kaga ta zanta kowa kenan an gane ko ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ba an ce namiji yafi mace ba a'a ba haka an kace ba qawwamuna domin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne da namiji zai kwai ce yafi su inna akramakum indallahi atqakum sai dai galibin waɗanda an ka samu sun ka samu kamala cikin mazaje ne kamula min ar-rijali kaseer kamar da cikin hadisi ana cewa kamula kuma ana cewa kamila ana cewa kamala musallaf lughawi muttahidul ma'ana sai Allah ce to bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita sashi su akan sashi in Allah ya fifita da wannan garin dama Allah na wa bima anfaqu min amwalihim saboda sun abinda sun ka ciyar na dukiyar su kai ka kansa daki a mace kai ma sadaki ba irin kasar India da sauran kasashen gabashin duniya inda maza mata ke kai ma maza sadaki kaga lamari ya bace to sai Allah subhanahu wataala ce fasalihatu mace ta gari qanitatun mai ibada hafizatun mai kiyayewa ne lil ghaibi a boye bima hafizallah game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari an gane ko bima hafizallah game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari amma in mun kadiba a qira'a ta Abu Ja'far bima hafizallah game da abinda ya tsare Allah to kaga nan dole sai an san yadda za a yi in an ce Allah ya tsare ai Allah shi ke tsare komi ko yawwa to amma an ka ce bima hafizallah a qira'a ta wato abu ja'far sai malamai sun kace ma mausula ce kenan billazi hafizallah abinda ya tsare ubangiji ko kuma nakira mausufa in an ce kenan nakira mausufa kenan bima hafizallah bi shay'in hafizallah abinda wato ya tsare ubangiji duk dai zamu zo mu abin nan sun ka ce to wa fi hafiza damirun ya'udu ilaiha a cikin hafiza za a sami damiri wanda zai komawa zuwa ga ma ko mun dauke ta mausura ko mun dauke ta nakira mausufa ala taqdiri mudafin sai muqaddara mudafin sun ka ce idh zatul muqaddasa domin zati ta Allah mai tsarki la yahfazuha ahadun ba ba wani mutum wanda yake tsare ta sai a ce bil birri allazi aw bi shay'in hafiza haqqallahi bilbirin lazi an gane ko da aikin da'a allazi an gane ko ko bishai'in hafiza haƙƙallahi kinan da an kara suna Allah nan asalin shi mudafin an ka shahi an ka shahi shi asalin magana bishai bilbirin lazi hafiza haƙƙallah ko bishai'in hafiza haƙƙallah an gane ko au hafiza dinallah au hafiza amrallah tunda ya zo cikin hadisi ihfazillaha na ana nufin ka kiyaye Allah kai ka yi tsare Allah a ka kiyaye dokokin Allah ne ko umurnin Allah ko halin Allah ba sai kuma fita ba sai mutu an shafe nan Allah an shafe wani abu shine dai da mu gani a qira'ata Abu Ja'far was'alil qaryata allati kunna fiha ka tambaye gari ai was'al ahlal qarya ba sai kuma fahimta ba amma idan to wacin qira'a ce bima hafizallahu qira'atu jumhur game da abin da Allah ya tsare shikenan babu ni babu bukata a kaddara wani abu mun gane ko yawwa a cikin littafin wanga bayani cikin taujihul qala'idul fikr fi taujihul qira'at al-ashr a safha ta 39 zaka ga wannan bayani idan muka koma cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko sun ka kawo cewa qira'ata abu ja'far bima hafizallah kenan ya karanta shi da nasba kenan lafzul jalala sun ka ce qira'ata abu ja'far an kama an kawo mata nazir tamkatta sun ka ce domin ma'anar shi bima hafiza dinallah ko shari'atallah ko uhudallah sai an ka hudifa fiha al-mudaf wa uqima al-mudaf ilayhi maqamuhu wa huwa kathirun fil qur'an wa nadhiruhu in tansurullaha yansurkum asalin shi in tansuru dinallahi wa shari'atahu ba sai ko mun fahimta ba yawwa to wannan shi ne abin da ya kamata wato mu gani to kuma yaccen kira'a bima hafizallahu game da abin da Allah ya tsare shikenan babu matsala inna Allah kana ala kulli shay'in raqiba ai Allah dake tsare komai wallati takhafuna nusuzahunna to za mu karasa ayat kafin mu je aya ta gaba saboda duk aya guda ce duk da yake ba qira'ati ne zamu kawo matan da kuke jin tsoron fandare wasu fa'izuhunna ku yi musu wa'azi nan al'amru abin nan alfi'lu fi'lu al'amri yadullu ala al-itlaq fa'izuhunna ku yi musu wa'azi kwana nawa a wani lokaci ne za a yi wa'azi tunda an samu mai yin wa'azi an samu wanda za a yi ma an samu fa'ili da maf'uli wanda zai yin wa'azin sifar shi namiji ne wanda za a yi ma wa'azi sifar ta mata ce mun samu mandama to aina aina ne za a yi wa'azin dole a zaɓi wurin da ya dace mata a wani lokaci ne za a yi wa'azin dole a zaɓi lokacin da ya dace kai fata yaya za a yi wa'azin a yi wa'azin da ilimi da kuma usulubi mai kyau da kuma kalmomi masu kyau kuma sauka sauka limaza don me za a yi mata wa'azi don ta fanɗari ka haɗa maudu'i wahjuruhunna fil madaji shi ma mutlaqan ku kaurace musu a cikin kwanciya mutlaqan wurin kwanciya mafja ba shine wurin kwanciya ba sai mun to mutlaqan wasu kace wahjuruhunna ku daure su ga gado daga alhujra ne kadiba cikin tafsir na jami'in tabari to in ka daure mace ai bala'i za a yi gidan alkali za a auren da mutuwa zai ko ba karan bane ku kaurace musu to nan shi ma mutlaqan ba a faɗi iya lokaci ba sai malamai suka ce ana iya kaidin shi da wata hudu don ko rantsuwa mutum yayi wata hudu na an ka bashi kenan balantana ma abinda baka yi rantsuwa ba lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna Allaha samiun alim to wadribuhunna ku buge su shi ma mutlaqan ka ka mu bugu sai ta suma ko sai ta mutu da mi za a bugu kaifiyar da za a bugu sai an ka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Jabir cikin sahih Muslim hijjatul wada' dai yace darban ghaira mubarrih ba bugu ba mai sawo kumburi bugu na dabtarwa an gane ko to sai malamai sun kace to kaga wannan kaidi na sai malamai sun kace wasu malamai suna ganin da an ka kawo fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna duka za a yi za a bi sai ka fara da wa'azi sannan ka kai ga kauracewa sannan kai wannan wasu malamai suka ce a'a in ka san wa'azin bai da amfani kawai kauracewa kawai kada ai fara da kauracewa banganu ne na malamai to nan turawa sai sun kalabe sun kace musulunci ya ce a dake mata alhali ba su kawo wani irin bugu an kace tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saka kuma alqur'ani shi yafi kowa cancanta yayi bayanin mi abinda alqur'ani ya zo da shi mun gane ko abu na biyu wanda kamata mu ƙara wallati takhafuna nushuzahunna matar da kuke ganin nan takhafuna kana iya cewa kuke jin tsoro ko kun ga alamun za ta bijiri ba ko ce mace mace in ana zaman lahiya to me ka rigima kuma sannan Allah ya ce fa in ata'nakum fala tabghu alayhi sabila in sun kai ku da ashiki na adakanta da ku nemi wata hanya inna Allah kana aliyan kabira Allah shine madaukaki mai girma kenan in kana ganin kafi ta kan zalunce ta Allah zai fidda mata hakinta sannan in abin bai yi ba kuma an ka ce a kira masu hukunci wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan shin mijin da mace ne ake nufin in yurida islahan ko ko in masu hukuncin yurida islahan ko kuma duk ya dauke su tunda in an kai ga masu hukunci to kinan su ake rikin in yurida islahan ko ko in matar da miji suna yurida islahan suke neman gyara sai mu ce ya shahi mazan ya shahi su ma masu abin ga tunda duk in ba gyara suka nuhi ba karshe abin sai ya bangwani da su masu hukuncin da su wadancan to ayat da zamu doka ta gaba ita ce wato aya inda Allah subhanahu wataala ya ce inda taujihin yake aya ta talatin da bakwai amma sai mun dan koma baya wa abudullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka da shi ko kadan annakira fi siyaqin nafi tufidul umum eh wa bil walidaini iyaye ihsanan ku kyautata musu ba a ce musulmai ba ko kafirai sun kace tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal tunda inda musulmi ɗaya ake nufi sai ce wa bil walidaini al muslimaini amma tun da ya bar shi mutlaq to ya nuna ko kafirai ne ana kyautata musu wa sahibuhuma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kidan ko kafirai ne ana kyautata musu saboda ka zo ta duniya ta hanyar su to ihsanan ka kyautata musu kenan ahsinu bil walidaini ihsanan wa bidil qurba kuma a kyautata kenan ahsinu bidil qurba ku kyautata ma makusanci saboda kusanci wal yatama da marayi saboda su marayi ne wal masakini da kuma miskinai saboda suna da talauci wal jari dhil qurba da makwabci makusanci gashi makwabcinka gashi dan uwa wal jari junubi da makwabci na nesa makwabci ne amma kuma baku da zumunci a gari ko yawa ko makwabci kafin shi yana da haƙƙi guda amma in makwabcinka ne kuma yana da kusanci da kai haƙƙi nawa gare biyu gare shi wal jaril junubi was sahibi bil jambi da ma abun ga aboki na kusa a gefe wasu ka ce a balaguro wasu ka ce a mata da miji sahibu bil jambi na wabni sabili domin ana kiran mata sahiba wa sahibatihi wa bani wabni sabili da kuma dan hanya ana nufin kenan mai balaguro wa ma malakat aymanukum da abinda da muku ta mallaka duk dai ku kyautata musu inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalan fakhura Allah baya son mukhtalan mai takama fakhuran mai alfahari to sai ce alladina yabkhaluna to yace man kana kuma sai ce alladina bai ce allazi ba mi yasa saboda man tufidu al'umum mukhtalan fakhuran kin nan man din nan ta dauki umumi to alladina yabkhaluna su ne wanda suke yin rowa wa ya'muruna nasa bil bukhli suke umurtan mutane da rowa kaga sun hada biyu su sun hana kuma sun hana mai yi shi ya ga wani mai kuɗi shi bai taimaka ma kowa kuma in ya ga mutum na taimaka ce talaka wannan yan iska ne bai taimaka musu talaka ba dan goyo bane to kaga ya hada zunubi bi kenan imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa ya'muruna nasa bil bakhl suna umurtan mutane da ruwa to da al bakhl da al bukhl duka ma'anar su daya kama ad-da'f wa ad-du'f kama al-hazn al-huzn an gane ko kama al-arbu da al-urbu duk laraba ake nufi shi ko alhaznu alhuznu ai bakin ciki ne ko ad-da'fu wad-du'fu kuma mi rauni ake nufi to al-bakhlu da al-bukhlu duk dai ruwa ake nufi sannan Allah ya ce wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna hana suna boye abinda Allah ya ba su na falala wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ya ce mun yi tattali ga kafirai azaba wadda take wato mummuna ta walakanci to duk da yake rowa da dukiya tana da hatsari amma shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmin ya ce ruwar da ta fi kowace hatsari ita ce ruwa ta ilimi saboda in kun ka ɓoye ilimi sai shirka ta yadu in kun ka ɓoye ilimi sai jahilci ya yadu in kun ka ɓoye ilimi sai sabon Allah ya yadu kaga ashe ruwar da masu kuɗi sun kai bayan Allah ya ce sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama kuma yace in ba su bada zakka yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum to malamin da ɓoye ilimi ai ya fi zama ya sai ya fi su azaba Allah kai muni tsaki aya ta gaba walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wanda suke ciyar da dukiyar su don ganin mutane imamu abu ja'far ya karanta ri'a'an nasi don haka in ka ji an ce ri'a ko an ce ri'a duk dai babu matsala to sai mu ta yi aya ta gaba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da kwaton kwaton kwaya a zarra wasu ka ce zarra shine abin da fi komi karanci cikin halitta ko ba haka nan bane a wannan tafsiri yana bukatar gyara nan zarra ba ita bace kuma ba zarra ba irin wannan ta wannan zamani zarra ana nufin tururuwa an gane ko ko zarra idan ka bude window in akwai ko mu ce taga in akwai haske yana dan kutsowa kana ganin wadansu yan kasa kasa wadanda ba a gani sai ta irin wannan sun kace shine zarra amma wasu na fasara da zarra atomic shine wato abinda ba a gani sai an sa irin wannan na'ura ta turawa microscope wadda suke zama microsoft to zance mafi inganci ba za a fassara da wannan ba saboda zamanin manzo Allah sallallahu ba a san wannan ba sahabbai ba san shi ba sai dai an ce a'a zarra nan kinayatun an an istigar komi karancin abu to nan sai ita waccan ta wanga zamani ta samu shiga amma duk da haka dai ita zarra waccan ita ce ta farko za ta shiga ko tururuwa ko waccan zarra ta wadda ake gani a wani bayan wannan zarra ba ita ce karamar halitta ba duk yadda ta kama Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ya azubu an rabbi kamin mithqali zarratin fil ardi wala fis sama wala asghara min zalika to in an ce ko da abin da bai kai kaga Allah ne ce wannan can ma cikin sama iya faɗi wannan la ya azubu la ya azubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbar to Allah bai zalunci ko da karami shi wa in taku hasanatan ko ba haka nan bane to ya an ce wa in taku hasanatan eh imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu kathir an gane ko al-makki sun karanta wa in taku hasanatun ina a wajen su kana ta zama tumi ta zama to tamma sai a kaddara wa in hadasa hasanatun ko wa in waqa'a hasanatun ko wa in wujida hasanatun sauran sun karanta wato wa in taku hasanatan kenan wa in takun al-fi'latu hasanatan an shahi ismu kana in aikin ya zama to nagari sai ce mi yudha'ifha an gane ko to da ibnu kathir da abu ja'far sun karanta wato yudha'ifha an gane ko Allah zai wato lunka wa mutum nunkin ba ninkin ina fata an fahimci ni abin nan kenan ibn kasir da abu ja'far da ibn amir da kuma yaqub an gane ko su sun karanta yudha'ifha ba sai kuma fahimta ba yudha'ifha sai mun ƙara guda biyu Allah zai lullumka musu wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah zai bashi lada mai girma ina fata an fahimce ni to mun yi bayanin wasu kace da yudha'ifha da yudha'ifha duka ma'anar su dai Allah zai lullumka musu wasu kace a'a yudha'ifha ya fi karfin ma'ana kenan waɗanda za a lullunka ma tana yi wa lullunka wa farko farko har ta kai zuwa yudha'if yudha'if yudha'if hatta kai yudha'if an gane ko ko ko a'a waɗansu mutane ayyukan su za a linka musu kaɗan kaɗan wasu kuma aikin su ya kai inda za a yi musu ninkin ba ninkin wanda ya wuce na waɗance biya ba sai kun fahimta ba tunda daga ɗai har zuwa goma can ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha farko dai da qasas da namli khairun minha khairun minha wa hum min faza'in yawma idin aminu cikin naml قصص كما ومن جاء من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئه الا ما كانوا يعملون cikin an'am yace goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha hum la yuzlamun daga baya kuma yace a'a yudha'ifha anan nan ma zai lullumka amma a can cikin suratul baqara sai yace yana iya kashe 700 masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin mi wallahu yudha'ifu liman yasha wani ma an wuce 700 din ban sani ko muna fahimta ba kenan sai zaman tomi sai zaman to ninkin ba ninkin almuhimmu dai ana iya fahimtar wato yadda wannan abin lullumkawa take zuwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to aya wadda za mu ɗauka ina ganin mu ɗauki aya ta arba'in zuwa arba'in da biyu ita ma akwai bayani sannan sai mu je aya ta ƙarshe inda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin ya ya sha'ani zai kasancewa ko hali zai kasance idan mun ka zo mu koce al'umma da mai shaida al ashhadu yawmal qiyama suna da yawa an gane ko yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ko ba karan bane da sauran masu shaida wa kafa billahi shahida waje ina bika ala haula'i shahida Allah ce kai ku mun ka zo da kai kana matsayin mai shaida kaga manzo Allah zai sai shaida an gane ko an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullah bin Mas'ud ya ce ka karanta min alqur'ani ya ce zan karanta maka alkur'ani kuma gare ka aka saukar da shi ya ce ina son in ji shi daga walina sai ya fara karanta mai suratul nisa ko da kawo wannan aya sai ya ga idanun manzo Allah sun cika da hawaye ya ce hasbuk hasbuk sai Allah ce to yawma idin at-tanwinu iwadun anil jumla anil jumal mahdhufa kenan yawma ji'na bika ala haula'i shahida wannan ranar ce yawaddu alladhina kafaru wadanda na kafirta za su yi burin wa asawur rasula sun ka saba manzo law tusawwa bihimul ardu da za a daidaitar da su da ƙasa an gane ko to anan sai mu yi hattara idan muka duba imamu asim al-kufi da imamu ibn kathir al-makki da abu amr al-basri sun karanta to sawwa bihimul ard za a daidaitar da su da ƙasa sannan imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibn amir sun karanta lau tasawwa bihimul ard sai zama to asalin shi ta tasawwa ne ta unguda sai an kame da tasinu tasawwa bihimul ard da ƙasa za ta daidaice da su domin al'ardu ta tasawwa bihim sannan kuma sauran qurra sun karanta da imamu hamza da kisa'i da khalaf lau tasawwa an gane ko bi takhfifi sin kina sai zaman to asalin shi lauta tasawwa ne sai an ka shahe ta'un guda to tusawwa za a daidaitar da su tasawwa kenan ko ko tasawwa ta hamza da kisa'i da khalaf ta tasawwa kasa za ta daidaice da su domin idan Allah ne ya so zai daidaitar da su da kasa kenan sai zaman to tusawwa nan ba a kawo fa'ili ba ita ko an ce kasa ta daidaice da su sai ni ba ta da izinin ta yi haka ta zaman to fa'ili sai da izinin wa sai da izinin Allah wanda yake nuna cewa kafiri wa ya ƙunul kafiru ya laita ni kuntu turaba kaga ta bayyana mun gane wannan da kyau to a nan ya kamata masu malaman larabci sun kace a ce lau tusawwa bihimul ardu a ya kamata a ce lau tusawwa wato lau tusawwa al-ardu bihim ma'ana a daidaitar da su su ne za a daidaitar da ƙasa ba ƙasa za a daidaitar da su ba wanda ce lautu sawwal ardu bihim kenan kamar ƙasa ita ne za ta taso ta daidaita da su koko su ne za su daidaice su koma kamar ƙasa ai su ne suke fatan su daidaita su narke su koma kamar ƙasa to kuma sai aka ce lautu sawwa bihimul ard kenan ya kamata a ce lau yusawwuna bil ardi da an daidaitar da su da ƙasa sai malamai sun ka ce wa gaba'un tun da daidaitawa za a yi duk ɗai ne tana iya shiga akan wanda za a daidaitar wanda zai yiwu ƙasa babu matsala saboda in an daidaitar da su da ƙasa sun daidaita da ƙasa babu matsala ana iya cewa lautu sawwa bihimul ard ko law yusawwuna bil ard duk babu wata matsala kadiba cikin as'ilatul qur'an al majid wa ajwabatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi aya ta ƙarshe wadda zamu dauka ita ce ya ayyuhal ladina amanu inda Allah ya ce ya ku inda kun kai imani la taqrabu salata ka kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin mayi kaga wannan aya ta hana kwata kwata a halin da kake cikin mayi domin alhalul muqarina ce wannan misali kuma fahimta ba kenan sai ta nuna cewa ba a shan giya ne lokacin da ake cikin mayi alhali ko ba muqarana bane a'a ana nufin cewa kada ka sha giya lokacin da farkon musulunci kenan kar su sha giya lokacin da sun kasan kahin ta usuwar tsake kuma lokacin sallah yayi kenan wannan lokaci kuma sun sha giya ne domin wannan yana da cewa kenan in an ce suna an hana su ne su sha giya lokacin da suke sallah kenan sai zamanto kafin su sha giya to ai taklifi bai kama su ba taklifi yana kama su ne kafin su sha giya a halin da suke cikin giya ai sun yi mai to kenan kuma hani ai bai da wani tasiri ba sani ko mun fahimta ba sai malamai suka ce a'a kas su sha a wancan lokacin don saboda lokacin da sun ka sha in sun san ba za su wartsake ba mutum ya san sauran minti goma sai sha giya sai ya mayi cikin kaga ai shi ko da lokacin sallah bai sani bai shina cikin mayi amma alhali ko ai wannan lokacin kahin lokacin yayi ya san in ya sha zai yi mayi an gane ko to wannan shi da abin da ake nuga kace qur'ani ya kawo halin muqarina ya nuna mutumin da yake cikin mayi bai san abin da kai ba ana ana umurta shi kenan kamar akwai talakudi cikin maganar ubangiji babu to hatta ta alamu ma ta kuluna sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban ka ku kusanci sallah kuna janaba illa abidi sabilin sai mutumin da zamanto zai ketar hanya an gane ko shi yasa wadin suka ce nan masallaci ake nuhi la taqrabu makanas sala ko ya zamanto a biyu din ka ku kusanci sallah ku kusanci wurin sallah duk guda biyu suna da huruma hatta tagtasilu kenan in kuna da janaba sai kun yi mi sai kun yi wanka wa in kun wato kenan sai kun yi wanka za ku shiga masallaci ko sai kun yi wanka za ku yi sallah tunda a zahiri sallah yake nufi kadiba cikin bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid ya kawo wannan aya da bayani kanta sannan kadiba cikin mudakkira fi usulul fiqh ya kawo dan can taklif na mutumin da bai da hankali shi yasa idan mutum ya shagi a hali biyu gare shi in yana iya bambantawa to duk abin da ya aikata ya haukan shi in ya shagi a inda bai san abin da yake yi ba to babu wani hukunci akan shi kamar hushi ne yana tafiyar da hankali kamar farin ciki in yayi yawa shi ma yana tafiyar da hankali mutum bai sa abin da ke ba a kama shi tunda mutumin nan da taguwa tai kamar misalin wanda misalin manzo sallallahu alaihi wasallam misalin shi taguwa tai ta gudu abincin shi na kanta yayi neman ta ya rasa har ya dawo ya kwanta yana jiran mutuwa ko da yake tashi sai ga ta ta dawo ya kama ta sai ya ce mi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ne ubangijinka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta min shiddatil farhi kaga Allah bai kama shi ba annabi Musa da hushin shi yayi yawa sai da ya jiwa da alluna at-taura wa alqal alwaha amma Allah bai kama shi ba Allah ce walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha alwah kenan akwai lokacin da hankali baya aiki to haka in mutum yayi imayi in ya kai inda bai gane komi shine ake kira as-sakranu tatih bai san ma abin da yake yi ba to nan ba za a kama shi ba an gane ko in kuma ya sa abin da yake yi to za a kama shi wa in kuntum marda in kun kasance kuna da rashin lafiya aw ala safarin ko kuna akan balaguro aw ja ahadun minkum min al-gha'it ko ɗaya daga cikin ku ya dawo daga wurin kashi asirin al-gha'it shine al-makalul munkhafid al-mutma'in wurin da yake ƙasa dan rami rami tanda sun kasance idan mutum zai yi kashi ai dole na ko yanzu ko nan lokacin da na ana kashi daji sai ka nemi wurin da zaka dan abun ka to amma daga baya sai kasance kashin ba an kasanya ma sunan wurin da ake kashin bayan gari kenan an gane ko bayan gari ko kashi kasan wasu kashi suke cewa ko a faɗi a ce tutu shi da kowa shi ganewa an gane ko aula mastumun nisa'a ko ko kun ka shafi mata to anan kira'a ta hamza da kisa'i da kharaf aula mastumun nisa'a ko kun ka shafi mata kenan wannan ya nuna namiji shi ya shafi matarsa sauran sun karanta aula mastumun nisa'a wadansu malamai sun ce da lamasa da lamastum duk ma'anar su daya wasu ka ce a'a wagga kira'a lamastum to me mun ka ce lamastum ko kai da ka shafi jikin matarka an gane ko sai zaman to kenan mi kenan arwallaka ta warware aula mastumun nisa'a waɗansu malamai suka ce a'a lamastum shi ma yana nufin shafa kenan an yi ta'kidin fi'ili na an gane ko kenan duma anasu daya waɗansu malamai suka ce a'a lamastum kun goga in ta fuskar jin daɗi ce a wallaka ta warware wasu malamai suka ce a'a taɓa jikin mace bai sa ta warware sai in wani abu ya fita mazinna ne na in ka shafi jikin matarka da shawa wani abu ya fita amma ba kawai goga haka kawai ba yanzu kayi arwallah da kai ta masallaci kana gaugawa sai jikin ka ka hoda ka tabugi ta mata ka arwallah ka tawarware wani malamin da ba doka fatawa sai wasu malamai suka ce a'a lamastum shafa jima'i ake nufi lamastum tana nuna kun shafi juna wannan yake nuna kenan jima'i ake nufi saboda lokacin saduwa kenan jikin wani zai gugu da wani wadansu malamai suka ce a'a doki lamastum ma shafa ta fuskar jin daɗi in wani abu ya fita in wani abu ya fita kuma arwallah ka tana nan kina a wajen waɗansu malamai ita kira lamastum ita fassara lamastum tana nufin jima'i a waɗansu malamai a'a lamastum shafa ake nufi dukkan su shafa ne ake nufi idan jikin ka yi shafi nata ka ka shafe ta dole jikin kai ma naka zai gugu to in wani abu ya fita na mabiyi ko wadi to arwalaka ta warware to falam tajidu ma an in buku samu rawa ba fata yamma mu sai ku yi taimama sa'idan tayyiban da ƙasa wanda yake turbaya mai tsarki famsa'u bi wujuhikum wa aydikum ku shafi huskokinku da kuma hannayenku hannu zuwa ku'i shine abin da ake nufi ba akai zuwa nan ga an gane ko inna allaha kana afuwan ghafura Allah ya kasance mai afuwa ghafuran mai gafara kinan dan baku samu ruwa ba kuna jin cewa ba a samu ruwa ba ta kare to kuma kana jin nauyin ka ce ka kusanci mata ka ce an ka ce a ga wani abin da za baka badali kuma har yanzu bincike na duniya ya nuna ƙasa tana daga cikin abin da ke tsakake abubuwa ko baka yarda ba in ruwa sun ka haɗo daga sama sun kai ƙasa in ka ciro su ka yarda suna tsarki kana aiki da su ashe ƙasa ta tsarkake su a boko ma sai a koya muku da ake tsarkake ruwa sai a ɗebo ruwa masu dauɗa sai a kawo ƙasa sai a kawo gawai sai a aza sai a zuba in sun hita can sai a ce maka sun tsarkaka waye wanke su abokantance ba abokanci ba aboko kenan ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi dai ne abinda za mu kara sai kuma falam ta jidu ma'an in ba ku samu ruwa ba rashin ruwa haqiqatan aw hukman tana yiwa ba ka rasa ruwan kuma kana ganin har lokacin sallah in zai fita ba za ka samu ruwan ba to sai ka yi taimama ne ko kuma a'a ga ruwan amma sun yi tsada an ce za a sai da dan fiya wata jika biyar alaran ma to ai gara ka yi taimama an gane ko ko ko kana cikin sahara in ka sha ruwa mutuwa za ka yi to kaga taimama ta zan wajibi gare ka ga ko sahara da dadin taimama musamman in ba lokacin zafi ba mun gane ko yawwa to wannan kenan sai kuma misali mutum ya yi taimama ya fara sallah sai an ka samu ruwa malamai suka ce to in ya san in ya karya sallar zai iya yin wanka in wanka ne in kuma alwala ce ya alwala in ba zina ba gare shi ba ya yi sallah cikin lokacin sosai amma in lokacin zai fita in ya ce shi dawo lokaci fita zai wasu malamai suka ce ya dawo ko da lokacin zai fito wasu malamai suka ce a'a tun da ya kabbarta sallat istishabul hukm al asli ai shari'a ta yadda da wannan ya ci gaba muna ganewa shi na waɗansu malamai sun ce ai amfani da wannan ko kuma ga ruwa sun samu ga taimama in yace sai yayi alwala ya kare lokacin sallah bai fita bai samu ruku'i man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah to in yace zai alwala alwala tana daukar lokaci lokacin sallah bai fita amma da ya buga taimama ya pat pat zai samu raka'a daya wasu malamai sun kace a hankalta ma ga ruwa ba a taimama sun kace in ai asalin abin da yasa an kace kai taimama saboda mi kan lokaci ya hita kawai kai taimama ka maganganu ne na malamai sun ka faɗa wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh